الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإنجاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم بقي قوة تقص ألف دبوبيو da goma sha biyar mun sake dawowa don ci gaba da wannan karatu namu na kitabu zuhudu wal wasiya wadda in ba manta ba dai muna cikin harfin jim mun tsaya akan baiti na biyar a cikin wannan harafi wa tsuli tahajjudin bi tilabi afwin wa tartili tilawati fi dayaji so wannan inda muka tsaya kenan yau kuma insha Allah za mu tashi akan وتكثير السجود بلا رياء بليل مظلم كو مظلم والستر داجي so insha Allah kamar yadda dai ba manta ba muke korera shi ne zan ce kafin mu fassara mu bayani bismillahir rahmanir rahim wa takthir as-sujudi bila riya'i wa takthir as-sujudi bila riya'i وتكثير السجود بلا رياء وتكثير السجود بلا رياء بليل مظلم والستر داجي بليل مظلم والستر داجي بليل مظلم والستر داجي بليل مظلم والستر داجي والستر داجي والستر داجي وإظهار الندامة كل وقت وإظهار الندامة كل وقت وإظهار الندامة كل وقت وإظهار الندامة كل وقت وفيض الدمع من ذكر المفاجئ وفيض الدم من ذكر المفاتح وفيض الدمع من ذكر المفاجئ وفيض الدم من ذكر المفاتح عليك برفع صوتك بالبكاء عليك برفع صوتك بالبكاء عليك برفع صوتك بالبكاء عليك برفع صوتك بالبكاء على ما كنت فيه من اعوجاج على ما كنت فيه من اعوجاج على ما كنت فيه من اعوجاج على ما كنت فيه من اعوجاج لعلك أن تكون غدا حظيا لعلك ان تكون غدا خطيئا لعلك أن تكون غدا حظيا لعلك ان تكون غدا خطيئا وتسقى الحوض من ذكر ال- آه، يوما بالزجاج وتسقى الحوض يوما بالزجاج وتسقى الحوض يوما بالزجاج وتسقى الحوض يوما بالزجاج وتنجو من مناقشة الحساب وتنجو من مناقشه الحساب وتنجو من مناقشة الحساب وتنجو من مناقشه الحساب ببلغة فائز وسرور ناجي بغربة فائد وسرور ناجي ببلغة فائز وسرور ناجي بغربة فائد وسرور ناجي
so mai littafi ya ce wa takfirin sujudi baya ya ce wa tsori tahajjudin baya a rika tsawaita sallah wato ibadar dare kawai ba sallah kadai ba don tahajjud kamar yadda muka riga muka fassara tun a lubbun lubbi Ah, ibadu kawai duka nau'uka dangogi na ibadu da daddare hana ido bacci kawai amma da nufin yin ibada ba hana ido bacci don hira ba Ah, ido- hana ido bacci ya ce to a shi mu ma nan kan muna ciki yan tiltawa to ba sa ciki Yawwa, hana ido bacci dan ibada bayan an dan fara bacci kuma don yanke bacci a tashi ta tajafi junubun ma'anil mabaji'i to wannan shi ne daga gefa daga makwantai a tashi a zauna a yi zaman dirshin a yi ibadatu to wannan shi ne tahajjudi biɗilabi afwin kamar yadda muka karanta a baya kenan aina a yi wannan don neman rangwamen ubangiji afuwarsa wa tartili tilawati da kuma karanta alkur'ani tartilan fidda yaji a cikin wato darare tsakiyar darare tsakiyar darare to yau kuma sai muka tashi akan wa takfiri sujudi da yawaita sujada da yawaita sujada wannan abin da yake nufi khasun ne wuri da bihal am na usulul fiqh an kira an keɓe wani abu da kira amma ana nufin dukan I hope you understand what I mean an kira sujada kadai amma dukkan sallan ake nufi khasun urida biha al'am haka ma ubangiji yake al'adarsa a qur'ani zaka je na cewa ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in zaka je an kira wani abu biyu kawai ko kai din ma mu din gaba da Allah ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i a ai sujada sallah ne gaba ɗaya ne ku yi sallah tare da masu yin sallah ne amma kaga dai an kira ne ruku'u kawai aka kira khasun urida bi al'am so nan dai kawai abin da ake nufi sallah wa takfiri sujudi da yawaita sujada ai sujadan ana yin ta ne yayin da ake yin sallah shi yasa aka kira ta ita kadai aka wadata da kiran saura amma dai dukkan sallan ake nufi yawaita sallah yawaita sallah bawan Allah kai yawaita sallah saboda ita ce mai gyaran dan adam ta raba shi da alfasha da munkari kamar da Qur'ani tabbatar akin sala ko utlu ma uhiya ilayka utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqim sala inna salata tanhi 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un saboda haka dai ko takfiri sujudi da yawaita sujada ma'ana sallah bila riya'i kuma ba dan nunawa ba karka yadda kana sallah ka rika gyara ta ka rika yawaita ta don wai a gani a ce kai wani kan fa sai godiya wani akwai sallah wani akwai sallah in ya tsaya sai ya yi minti kaza kafin ya kama gwiwa in ya kama gwiwa kaza in don wannan kake yi to a wani belbelti a ambi a tos kake ka yi aikin banza bilari ya yi ba tare da nunawa ba haka ake son sallah sau takfiri sujudi bilari ya yi yawaita sujada ba tare da nunawa mutane wai kana yi bilailin muzlamin ka riƙa yin sallan a cikin dare wanda yake muzlamin abun duhuntawa in kuma an ce muzlimin ne da kisran lami dare mai duhu wasitru sannan ka sanya shamaki tsakaninka da mutane yayin da za ka yi sallah ne ka sanya shamaki kar ya zama ma'ana babu shamaki tsakaninka da mutane in dai sallan tsoron Allah za ka yi salatul khashi'ina ne wasitru da sanya shamaki buya ma'ana wa mutane ka buya wa mutane buyan ma daji shi ma wato gloomy ko gloom ba shi ne duhu ba shi din ma sitram ma wato shamakin da zaka san ma mai duhu shi ma shi ne daji wanda irin abin da muka karanta wata fili tilawati fid da yaji to dajin ai adda yaji ne kuma in kun tuna mun karanta shi a a maulidi a bana tun farko farko ma da shi muka bude maulan mu shehu ibrahim kuna tunawa ya kawo abayat guda biyu mata yabdu fi dajil bahim jabinuhu yalhmis lam isbahi dujal mutawaqqidi wa man kana aw man za yakunu ka ahmadin nakalan ha zuwa dai karshen baituwar ko to wannan mata mata yabdu fi dajil bahim ad-dajil bahim shine duhu ne dare mai duhuwa wanda yake bakin irin shine da addajil bahim to kai ma sutran wato ɓuyan da za ka yi wa mutane ɗin ya zama ɓuya ne sosai shine ma'anan wannan guri kawai asitru mun san shi adda mun san shi dare mai duhu kar ka zo ka tashi za ka yi ibada duk da ma dai akwai karatun da sayyidina ali dan abi talib aka samu a wurinsa da shi da sayyidina cikin sahabbai shi wannan ya ɓoye wannan kuma ya bayyana da daddare da aka tambayi sayyidina ali dai an mai tambaya me yasa dai kake karatu ana jinka da daddare in kana tahajjudi yace ina yi ne saboda munafukai wadda ba sa iya tashi su yi sallah in dame su ko sa tashi su ma su batare su ce su ma su asali na alika sani dai kan yana da abubuwan da wato ba za su kirku ba alubaiti ne su shine ma uban alubaitin gaba daya sannan na ta kowace fuska kuwa shine babansu shi yasa ɗari kunnan kakkaf duk wanda ka bi can ɗinsa shi zai kai ka har sai na Ali dan Abi Talib sannan sahabi ne na cikin gida babu madinatul ilmi da haka ba a ma fara tunanin wai maganan yi don riyakan kai ma ka sani ba zai yi ba wannan kan yawa saboda haka dai kai shi koyarwa yake yana yi ne don munafukan da ba ka iya tashi su yi ibada su da dare to kai kuma ai ba sai ni na ali bane ka yi zaka controlling kanka har ka iyaye zama hakan ne ba kila sai shaidan ya zo ya zuga kai cewa a yayi ka daga murya kai su ji ka kai su ji rika jin tsoron ka wani kwana sallah yake fa kun bonu kar kai kuskure ka shiga sha'anin wani aka shiga uku kwana sallah yake yi to in tilawa za ka yi ma dai ka san yadda irin yadda za ka yi ka ji a yau wa tarkil tilawati fi dayaji a baya ka gaya ma to wa tafsir sujudi da yawa ta sujada ma'ana sallah bila riya'i ba dan nunawa ba kuma bilailin a cikin dare muzlamin abin duhuntawa wa sitru daji da kuma sanya shamaki buya kenan daji shi ma dai wanda yake very dark wato dark ko kuma gloomy din ko dusky diddai da addaj yana dauka wa izharin nadamati kulla waqatin wa fayd ad-dam'i min dhikri al-mufaji wa izharin nadamati kullum kai bawan Allah ka rika bayyana nadama akan abubuwa kulla waqatin a kowane lokaci ai kulla hilin kenan duk wani lokaci ka rika bayyana nadama na zunubai da ka aikata a baya kar ka zama kayi laifi ba ka yin nadama mai ahalari ya gaya mana ko wa shuruɗu tabbati annadamu ala ma fata wan niyyatu shine ma a saman talikin da aka in ka duba saman can talikin saman annadamati kullu waqtin din zaka gani wa shuruɗu tawbati annadamu ala ma fata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya min umrihi shine ma yasa eh sharadin tuba na bawan Allah ya yi nadama a kan duk abin da ya shuɗe ya aikata a baya abun ya dame shi a ransa duk da ya tuba yana ganin Allah ya yafe amma abun ya dame shi to nadaman nan ba karamin daraja ba ne a wurin bawa amma don za ka tuba kawai ba kai nadaman lallai da fa kai kuskure ba to ya zama aikin banza tuban naka in ka ce abu sharadi to in ba a yi shi ba abun bai yiwu ba to sharadin tuba karban tubanka a wurin Allah shine nadama akan abin da ka riga ka aikata din abu ya dame ka ranka ya tsaya ma a rai duk da dai ka tuba din ka ne mi gafara wa idharun nadamati da bayyana nadama kullu waqatin a kowane lokaci wannan hali ne da bayan Allah kuma kowa da irin matsayin sa fa mun sani wani laifin da zai yi ma a wurin wani ba laifi bane yanzu mu dauki zancen zuci ba an ce hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin ba kyawawan mutumin kirki haka kawai wanda ake cewa mutumin kirki to kyakkyawan aikin sa aikin da zai a rubuta masa lada to muqarrabi in yayi za a rubuta masa zunubi yayi ya rubuta yayi wannan ba'id ko zunubi ba ra rubuta mar ba amma wancan sai a rubuta mana zunubi yanzu zancen zuci kai ka isa ba kai zancen zuci ba ka isa ka ce ba kai zancen zuci ba ka zauna kana sallah wani abu ya faɗo a ranka za ka iya wala ko nasti nder ɗergel gel ngel miili miiloji goɗɗi gesel en ɗume ɗume en yanzu kay toon kayi wannan sai a rubutawa zunubi alquran mbara rubutawa ba ba mala'ikin da zai rubutawa zunubi amma akwai waɗanda idan suka yi sai an duhuta musu zunubi saboda isan su a wurin Allah su yin wannan laifi ne hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin kyawawa wanda kai a wurinka abrar mutumin kirki haka kawai normal mutumin kirki a rubuta ba kan kyakkyawa kai wancan kuma sayyi'atul muqarrabina su kuma zunubi ne ha cikin mu nan kanmu tsakani da Allah waye ne a cikin mu zai fita kullun naka min yi misalin nan a ganshi a kasuwa ba hula a ce ya dai lahiya ba hula a cikin kasuwa lafiya kuwa yau ba ne ɗan normal wani da karatu zai zo ɗauka ma gashi nan ba ruwansa da kifata wurin da ake so ma nan ne da wurin tarbiyya to amma shi a wurin da ba wani yau ba ne amma akwai wanda inda za a gan shi yanzu maulan mu shehi kullum shi ne nake misali ka taɓa gani an gayyaci shehi wani wuri ya zo da hula kawai ba rawani tun da kake kai kan zai na san tun da ka zo duniya baka taba ganin wannan ba ko kuma shehu da gare kawai ya zo an gayyace shi gari ya zo shehu da gare ba ma wai wai abin nan ma alkabba ma bellantana a ce a baya da sauransu din nan baka taba gani ba da gare sun gulma ko da rawani baka taba gani ba baka taba ba kaga shi da za mu gan shi ba rawani kawai a hulansa an wuce da shi a mota amma shi ne ba rawani kai an samu abun makana ko ina to kai fa hular ma yaushe ta kafu bellantana abin rawani a kanta gare ma yaushe ka saka shi bellantana sai an lullube shi da ake ba tsakani da Allah to saboda haka kasan za a sa bayan shakuran akwai rigar da ake sakawa a kanta a zo a ɗaura irin wannan ɗin masu masu hudu ba a masallacin juma'a nan yan yan abin da suke yafa a kan garin nan sannan sai a ɗauko ainihin a baya babba ko kuma alkebban ita ce alkebban kenan a zo a yafa ta kai da aka maulana ke fita akwai wata a ƙasa mai wadda ba ta da kaurin wannan sharaɗin sai a yafa wannan kuma akai rawani kansa ma tukun na shi yau da zai sa rawani hu kawai ko lahu to an samu abu magana saboda asalin full rawani shehu yake irin na shehu tani ma'aiki ya fiye yin irin wannan sallallahu to amma ma'aikin yana yin wannan irin wannan ɗin ma wannan lahurin yana yin sa yana yin hudin duk a wurin sa aka kwaikwaya amma shi shautin jani wannan yake kullum rawanin irin mutanen sahara wanda ake sa lillahi kawai full ga nan Allahu kai full ga hudin ana akwai la lamun ɗin ma sannan ga lallamu ɗin wanda zai zo haka ne duka ba wanda yake da kyau shi full rawani shi yake duk isan sarki a wurin fita bai sai irin fitacci ba duk isan duk iya fitanka in ka fito sai ka ga kawai ka zama wani iri kawai sai ka ga ba a kallon gama shi yasa suke jin haushin sa in ya zo wuri kallo ya kare so wa izharun nadam izharin nadamati da bayyana nadama kulla waqatin a kowane lokaci kowa gurgurdon iya nadaman da zai iya wani ba zai ma nadama ba don yayi laifi kaga wannan ya riga ya ya rika a zunubi ya rika shi baya ma nadama kai kake yin laifi abun ya dame ka kai ta tunani a ranka ya za ka yi ka ka saita tsakaninka da ubangiji a wani shi ba ruwansa bai san ma yayi ba kai kai kake ganin laifi yayi shi har ado yake yi da abu wa idharin nadamati kullu waqtin wa faydu jam'i ka rika kwarara hawaye ka rika kwarara hawaye ka rika zubda hawaye min zikril mufaji saboda tuna mutuwa mufaj mutuwa kenan alkunya ne na mutuwa mufaj dama mutuwa ita take zuwa bisa mufaja'a ko mufaja'a baka sani ba kawai sai ka sace ka shine mufaja'a ai wuf kawai kana hangale kana cikin wayan su abubuwa ka wuf sai ta dauke ka kawai ba shi ne to tuna wannan irin rana da zai iya samun ka ba shiri din nan to ka rika zub da hawaye don tuna wannan shi yasa hadisi ya tabbata cikin bukhari cikin sab'atu yuzilluhu wallahu yawma la zilla illa zilluhu din nan mutum bakwai da ake inutar da su inuwar al'arfi ranar da ba wata inuwa sai ita shine a ciki akwai warajulun zakara Allah khaliyan fafadat aynahu fafadat aynahu kaga fayyibin dam'i kenan fayyibin dam'i idon sai kwararar da hawaye to shi ne nan ma ake ma magana ka rika zubar da hawaye min zikirin mufaji saboda tuna mutuwa kun tuna maulana shi ko a lubbulubbi ba abin da bai kawo mana ba a cikin littafin nan menene baitin ma da yake cewa akan mutuwa bari in bar ku dai kafin kawo ku kawo mana a yanzu kan ku ba ku da ƙara a ciki eh ai sai ku kawo in kun gagara sai in kawo mm me shehu ya fara a wannan wurin ha farkon baiti ha farkon baiti ina ku kawo mini abinda shehu ibrahim ya fara wannan majal da muke ciki ai kun karanta a wani ci gaba ina ba inda za mu gaban kenan ai kawon nan man tayin yayi to sai ya yi tayi ni mai rana da shi na yi san kare shi ne dama nuna shi abubakar kawai ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسوا كذا سؤال الميت كوي في جيرندو هي ذكر الموت كوي عن شتورنا to an ga hari wa gari wa ai godo kai wadai wa dhikra al maut dumma wala zimil huzna wa dhikra al maut la tansu kaza su'al al mait kaga shine ai anan dhikr dhikr al mafaji dhikr al maut kaga duk ɗaya ne na ɗaya maka abun kawai sai ka je ka je sai ka tuna fa shehu ya kawo wannan bayani duk ya dunkule maka shi a cikin ruhul adabi lima hawa min ikamin wa adabi ai daftarin ne ton kan mata nagam ga kuma da ya laifi ita ce wai dara da a mahanga na irin nan na Sheikh Abdullahi Musa Duso din nan bayar da bamu yi da littafin ba mu dube shi da mahanga irin nashi ga in ka joda shi da mare ga in ka monta shi gwalagwalai ji shehu to wa faidu dam'i da yawan zubar da hawaye min zikirin mufaji ta hanyar tuna mutuwa abu biyu duk wanda ya zubar da mutuwa eh, ido hawaye dan shi ko uku to ya yi riba amma don wahala kawai ta ishe ka kai zub da hawaye ga cikin banza ke kai asaran hawaye ka kawai banza a iska yi mana a wani iya sha duka ko duniya ta wani kullin tomtom ya yi gas a gaba ya rasa baya sai ka ga yana kuka yana cewa shi kan bai san mene ne yau Allah ba aikin banza in wahala kake ji wani ya ninnin kaka kuma bai kukan ba kodon gite saboda tawakkuli nan rashin kuka nan jarunta ne a wurin kuma ba kawai mata tamrantu kafifa kal firahi kamar yadda zamu karanta harafin da yake daga wannan sai shi sai sai harafin da zamu shiga da ka dan tabu rashin lafiya to kafif kai ta karkarwa kal firahi ga wannan tsako da aka fafe yanzu karkar karkar za ka za ku ji za ku je gaba dan adam halin zare daya da an dan taba shi kadan sai sai raki na tallafi kuka wannan shekara kam to wani irin shekara ba ne babu kanta wannan shekara sai kuka sai complain baka iya Allah ya amma da ya baka fatahi kuma matarka ma ba za ta sani ba in ji Qur'ani innal insana khuliqa halu'an dan adam an halicce shi da yawan hadaba idza masa alkhairu jazu'an in alkhairi ya same shi in shar idza masa sharru jazu'an in sharri ya shafe shi kaɗan sai raki sai complain ya cika duniya gaba ɗaya daga wani baka ji abin da ya same ni ba ne na sani dai da ka ji ga ai ba zai ba zai faru haka ba baka min jaje ba kaji kuɗi na aka sace ko bai tambaye ka ba idan masa sharru jazu'an sai raki da mita wa idan masa alkhairu manwa in alkhairi ya same shi kuma maimakon shi ma a yi masa kamar wancan ɗin kowa ya ji Allah ya ce manu'an cikin ɓoye ya ɓoye ya hada wa ba zai yanzu ya gani to haka halin ɗan adam yake ba zai yadda wani ya sani ba ƙarshe ko matarsa ba za ta sani ranar samu ba amma ranar rasawa da ya dawo gida kawai yau ba kasuwan nan ba ba kanta ba za a yi ba kanta yau sannan zai aro na kuɗin mota ba na dawo kowa sai ya cika shi yau yau ko na kuɗin mota ba samu yau kwata kwata kasuwa na kwata kwata abinda na samu naira kaza har ya buɗa ba ma ya gaya mu amma faran da aka san fata kam ba za ka ji labari ba Allah ya riga ya leko mu ya san mu shi ya dake mu walakin khalaqana al-insana wa na'lama ma tuwassu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu shi ya halice ka shi ya san irin wasuwasin da kake kullawa a cikin zuciyanka ran da aka samu fata yi bara fata waje ba yanzu ya zauna ya ce ko yau kan fa kasuwar nan fa alhamdulillah yau yau na samu naira dubu ɗari da hamsin kaza kaza ina loka anan ta haba har ma ka ce ah wani dama ina shirin tambayar bashi dama ina dan da dan wani kaza ko ba shi ba zai taimaka ba belle da kyauta saboda haka irin sai yake tsoro ba zai faɗa ba to ka rika tuna mutuwa wa faidu dam'i ka rika zubar da hawaye na ce abu uku in ka zubar da hawaye saboda su to kayi rabu wurin tuna Allah ka rika kallo halittun Allah ka rika kallo halittun Allah irin abubuwan da Allah ya yi ga girmansa ka zubar da hawaye to in ka taɓa yin wannan sau ɗaya kawai ma kana yi nuna harshe sau ɗaya in je ka taɓa yin wannan kawai na biyu shi ne wannan tuna mutuwa yana da fa'ida sosai zai hana ka aikata sabo kullum inda kana tuna mutuwa har ma ka rika zub da hawaye in wani ya mutu ba wai ka tuna cewa ya mutu misali kawai a mujarradin ya mutu din shi kenan kai ta kuka ba a'a kai asara wani abin da yake tunawa ta kuma yi mi to ki bai mi kaza to ki bai mi kaza shine da ma yake bini kaza yake bini kaza sai ya tuna wannan ya fashe da kuka wani iya mujarradin abin da zai sa shi kuka kenan ka tuna ya mutu wani hali yake ciki ni kuma in na mutu ya ina zan koma me ne ma koma ta kaza kaza wannan shine in kai kuka don wannan ba matsala ko da ƙarfi ka rika kukan kana ana tattare ka ya zama dai wannan kake tunawa kai kanka wani makoma za ka je ka fada wannan don kai wannan kukan ba matsala a kana kuka don kawai shi ne mai biya min kuɗin makaranta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ma na shirya shi zai bin aure la ilaha illallah da zo ya mutu da zo gaba ɗaya shi ke nan likam minasilar da eh iya wani abun da zai ta tuna ta kuka shi kan yayi asara asarar duniya yake tuna ba wai a'a shi ya tuna mutu shi ma wata rana yadda wannan yadda yake motsi in yayi kuduri zai tafi wuri zai tafi in yace ya fasa ya fasa in yace zai tashi ya miƙe in yace zai zauna ya zauna in yana duk abin da ya ga dama yana yi ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi in yana son damu a yaje ya cire kuɗin sa ya biya a mai damu ya sha in yana son kaza ya a mai abinci iri kaza duk abin da yake so yana yi to yau ya gare tafiya yake yau sai an ɗaga shi an tafi da shi wanka da kansa yake sai an mai yau kaya kullum shi yake sawa ba wanda yake zanya yake sawa ya dai a ganshi ya fito yana sake da shi yau sai an samar ko da yadda ya ga dama yake kwantawa yau sai yadda ake so za a kwantar da shi da wuri mayalwaci yake kwanciya mai faɗi ya kunna wuta ga fanka ma kila ga abubuwa yau ya faɗin taku ɗaya kaɗai za a shimfiɗa shi a ciki duk kattancinsa an shimfiɗa shi a ciki kuma a rufe shi ba network ko da iri daidai da ƙwayan bakin allura babu inda zai sha iska ba haske ko miskala zarafin a ciki ta za binne shi awa ɗaya in ka dawo wallahi sai kai mamakin an tone shi awa ɗaya kawai saboda babu hanyar inda za a samu ba iska ko miskala zarafin abokin ka da yafi kowa kusa da kai shi zai zo yana dubawa a toshe na wai gata yake ma abu ga wani rami na toshe tun itatuwa ka sani sai an kikikikim an daina ganin likafani a zo a jiggama wannan ganyayyaki din a tattoshe a tattoshe wai kar dai iska ya shiga ko kaɗan a zo a kwaba ɗanyar ƙasa a gine ka rim a zo a jiggama wannan tarin ƙasar a kanka tun ana tafiya wannan na ɗaga ƙafa suna barin ka wa'incan kuma na tsago ƙasa suna zuwa kana jin kowa ne so wannan danjan fa kowa yake fiskanta kowa da ka gani to ka tuna wannan ka zub da hawaye shi ne ba wai ka tuna da shi ke an kai kam ya yanke da kullum in gari ya waye sai na zo na samu naira ɗari Allah sarki shi ke nan himmi daga hande ayya haka haka wasu wani dan siyasa in ya faɗi ya mutu shikenan su kam damuwansu ba wai ya mutu shi kam ya yake ciki wa yanzu abin da yake ba su nan kam dama na halal ne yake ba su ka san gorgodon kyautan ka gorgodon cin kwakwa da zaka yi a kabari inna inna haramun ne sai kana gani kai abun kirki kuma mun mun ga muku hadisi yayi wata rana ko da ya zo a cikin tankiyul kauli ne aka kawo shi sharha cewa akwai abincin da ba a ma ba wa kowa a jahannama abincin sai wanda yake shi da dukiyarsa da ya nema ta haramu yake ciyar da shi ta hanyar Allah shi a ganin sa yana yin godinta to wancan abincin nasu ne gisli suna abincin za ka mana da sauki biyu kenan tuna mutuwa bayan tuna girman Allah na uku hawaye a zubar da su saboda manzon Allah daɗi ya ma yayi daɗi ana maganar annabi kai ta zub da hawaye amma kai kan kai kafi kowa morewa saboda annabi ka zub da hawaye saboda soyayya kaza akwai hawayen soyayya ba hawayen kiyayya ba kai na kiyayya wanda an tare zafi suke da shi su ko hawayen wahala in ka ci ka ci kuka ka ci kwakwa in hawaye sun zubo an ya ka tare za ji su zafi amma in na soyayya ne sanyi saboda daga zuciya ne suna da network da nan amma wa'in jan wai ta tangale wule wule wule wule ya fidda su suka so sai alaika bi raf'i bi raf'i sautika bil buka'i ala ma kunta fihi min awajaji alaika bi raf'i sautika bil buka'i ina rika sheka lallai da daga muryanka bil buka'i wurin yin kuka in ji malam mai zuhudu ya ce alaika ai dunaka kenan ko ka lizimci lallai ka riki bi rafi sautika daga muryanka bil bukai a wurin yin kuka amma kukan zuciya na na gani ya faɗa sama iko ai fil kalbi kuka a cikin zuciyarka ka rika kuka ɗar da mawaɗaka si kuke saboda me za ka yi ta kukan nan kana daga murya a cikin zuci alama kunta akan saboda abin da ka kasance kake kai fihi a cikin ya wato minawi jaji na karkacewa in ka karka in dai ka ganka baka miƙe kan hanyar Allah to kai ta kukan zuci ka dage kuma sai kaga ka dawo saiti ka yarda ka gaba suwa ne da suwa ne duk Allah ya hore musu suna bin hanyar Allah da manzon Allah sau da kafa suna son shi kai kuma ka rasa wannan kayi kai abun yaƙi to kai ta kukan zuciya in ka dage da kukan zuciya din wataƙila sai ka koma ka gyara amma kana karkace kuma kana hangale da baki kullum ha ha ha kana dariya kai kana ga kaman ba komai ka je ka shiga kabari annabi yace da kun san abin da na sani da kun yi dariya ɗaya kalan kun yi kuka da yawa a nan duniya yace ba ku san abin da na sani ba ne shi yasa mu labari muke ji kuma ƙuƙu ba abin da bai da ilimin sa shi shi yasa yake faɗin lau ta'lamuna ma alimtu da ku za abin da na sani yace wallahi la zahabtum qalilan wa bakaitum kaseeran da kun yi yar dariya kadan a duniya kun yi kuka da yawa a duniya kana ji kana gani fa ka karkace ga nan inda ake bi fa dan adam yanda ka san jaki mai jaki yana tafiya da jaki ya daura mai kaya ba saboda tsabar iskanci na jaki sai ka ga shi ba zai biya ga kwalta ba da hanya ba shararriya sai rika yin haka wai shi nan zai to haka wasu suke ka ji pip an doke shi inda ba don karkacewan jaki yana in bin inda ake so a bi ba ai bara doke shi ba to kullum shi haka yake shi jaki kullum wai sai da zai bi inda ake so ya bi ba sai a ta jibgansa to kai ma da kaga ba ka kan sai ai ka sani ba wanda ya fi ka sani duk wanda baya bin hanyar Allah ya sani ya fi ma kowa sani shine ba zai fi kowa ba da labari ai kana bi ka sani Allah ya ce ai sallah biyar kuma ga yadda yake so a yi su kana yin hakan ba wanda ya fi ka sani wani duk labarin da zai bayar wallahi bai kai ka ba da an kira sallah kana rike rike eh a jami'i eh kai san ilimin sallolin yadda ake yin su eh alhamdulillah ta kai noma ka kana cire zakka in ya kai zakkan ko dabbobi wani musamman je ya taso daga wani gari daga wani gari ya kashe kuɗi ya taho saboda in warware masa wai magana matsalar zakka yana kiwo amma gaskiya shi bai gane kan yana so a warware masa na kamo mai daga kan raƙuma na sauko shanu na gangaro awaki da tumaki tunda mai kiwo ne ba noma yake bai ce sai to amma bayanin abin da kaga abin da Allah ya jarrabe shi da shi ne to sai amma bayanin sa illa filla da zai gane shi clearly kamar bayani ya godiya ya koma garin su to kasan in har kana ganin ila baka kan daidai ne to ka nemi ya zaka yi ka setu ka zauna kan siratal mustaqim bina'a jaji wato alama kun tafi bina'a jaji akan abin da kake cikin sa na karkacewa to kai ta kuka na zuciya suwa ne kullum za a tafi harakar Allah suna can ni kuma kaza kaza ka to amma wannan abun ka anya kai abun ya tada abun ka zuciya anya wannan abun ko zai kai ni zai aiba min da mai ido kuwa kai da kanka kai ta wannan tunani akan karkacewa da kake ciki to sai kaga in dai abun yana damun ka sai kaga ka gyara amma kana karkace kai kanka kana ka san kanka su wane ga sunan kullum suna harkar Allah ina aka fito harkar Allah ina za a je harkar Allah kai kuma ba haka ba kuma ka shiru abunka in ana magana a singila ni ko a jala yi mara radda kana ji a zara'ilu ya zo ya ziyarce ka kam ya kake tunani me amfanin dan kwanakin da kai gaba ɗaya baka tsaya ka gyara su ba ga kwanaki ture wanda ba su da iyaka suna jiran ka gaba jejin da bayi da gawa lahira kenan yana jiran kawai ka zo yar duniya wanda bai shige annabi ka sallallahu ya ce mana kun fi duniya ka annaka menene garib au abiru sabilin yace ka zauna a duniyar nan inji annabi kaman bako bako matsayin bako yanzu mutum zai zo bakonta gidan mutane ya rika musu iya iya yi ai bako yadda yake in ya zo bakonta ko a garin su ba mutumin kirki bane a gidan da ya zo bakonta zaka ganshi mutumin kirki haka bako yake duk inda bako yake zaka ganshi a gidan da yake zaka ganshi daban da an ganshi an san bako ne an ganshi an natse baya shishigi baya yin abun da ba shi ba baya haka ba zai yadda yayi wani abu ya koma da ya bar musu labari ba kawai wannan ba kuka a zai iya kokari ya kare kansa amma da ya koma gida sai kaga yayi zama lusari in ba sa'a ba yadda yake da asali duk wanda ya zo ba kuta zaka ga ya katangance kansa uhulai waito kar ya bar musu abun magana dama ya kodo salamu alaikum ko to dilli bona ban ba don noi sai sai labari to shi yasa duk wanda ya je bakon da zai tsaya ya yi tsayin daka a wannan yan kwanakin ya kiyaye ba zai wani abun da zai bar abun kwana ba wannan yake ka zama kaman bako a nan duniya kaga ba ka gane ka da doyi yace au abiri sabili ko kuma mai haya kwalta wanda yazo Allah kai kwalta ka duba fa annabi shekara dubu da ɗari ɗaya da da ɗari hudu da wani abu ba ya faɗi wannan hadisin kai ka ce dama an faɗi hadisin ne ya jira sai ran da aka yi muka zo zamanin mu ya zo da wani annabi akwai mota ne ko jaki zai zo wucewa sai ka tsaya ya wuce kafin ka ka haye titi na ɗaya masa ilimin farko da na ƙarshe gaba ɗaya malam au adiri zabiri ko mai haye mai tsallaka hanya yanzu ne hadisin na fassarar ta ya fito fili yan da kan wallahi ba za su gane ma me annabi yake nufi ba ha kai ka dubi abun mana malam wamde waray taala kina e nde ɗon dow laawol nde aawa a hulay a yaawa maɗa maɗa a saali to nde gonɗuma babu amma yanzu ma vectara indana yaya wanda ya zo kan titi akwai wanda ya kai shi dawo da hankalinsa jikinsa za ka kan shi ana da ya leƙa nan ya leƙa da wani tsoro kar mutuwa ta abin nan to haka ake so a zaman duniya gaba ɗaya ka zama ana ɗaya an kare ana tsaye a ankare ta ina mala'ika zai ziyarce ka kullum kana ankare yadda ta ina mota za ta zo kar ta doke ni yana din nan su shiga tasku ha to yin kwanan ka ya kare za ka hana su ne ka isa to yadda kake nitsuwa din nan wanda ya zo bakin hanya zai tsallake hanya wai titi titi wai wai baka san mahaukaci ba ko mahaukaci ya zo zaka ga yana yana zai ta shiga taitayinsa ko giya mutum ya sha Allah ko giya mutum ya sha ga sauran muna kallon da in mutum ya zo ya haka ya haka ya haka ya leka ya san mota ba ta da hankali duk rashin hankalin ka ita kam babanta ta girbe ka za ta yi ta mika ka lahira yanzu nan ko ta raba ka da wani gaba wallahi giya mutum zai sha ka ga ya zo nan yana tangali amma yana dubawa yana dubawa saboda tsabar kanci to haka ake so ka zama kamar mai haye hanya to wanda ya samu a rayuwar duniyar sa gaba ɗaya ba ya ido kwalta kam a yi hannun kawai ne ba za ka taba sake layi ba kullum kana an kare da taitayin ka khudhu hidrakum ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin wa infiru jami'a la'allaka an takuna gadan haziyan wa tuskal hawda min yawma bizzujaji idan kai wannan da muka faɗa din nan mai littafi yace la'allaka wa taqila kaga wala Allah littafi ko hadisi ko wani littafi in ka ji la'alla litaraji gashi nan litaraji liturja anan amma ainihin kalmar la'alla litaraji haka malamin nahu suke kiranta wataƙila sare in ka ji la'alla ne amma na qur'ani la'allakum tuflihuna la'allakum taqiluna la'allakum tadhakkaruna a'a tabbas za ku tsira shine tabbas ne wancan dan gwanda a bambanta muku tun daga ni la'allaka idan kai abubuwan nan da muka faɗa tun farko magungunan nan da muka kirgo إوات الضراء إلى الرحمن ماض وإيثار الثواب على الخراج وإمعاد العبادة كل حين بنية خائف ويقين راجي وطول تهجد بطلاب عفو وترتيل التلاوة في الجياد وتكثير السجود بلا رياء بليل مظلم ومظلم والستر داجي وإظهار الندامة كل وقت وفيض الدمع من ذكر المفاجي عليك برفع صوتك بالبكاء على ما كنت فيه من نعو جاجي yace in kai wa'innan abubuwan da dogon zangon da muka dauko in nan ka aikata su yadda aka fare su to la'allaka watakila an takuna gadan hasiyan ranar gobe kiyama an takuna zaka kasance hasiyan wato wanda ya samu rabo babban rabo hazzu rabo ko an takuna gadan la'allaka watakila kai din nan gadan gobe kiyama an takuna zaka kasance haziyan wanda ya samu babban rabo shine aljanna bayan ka samu aljanna ma wa tusqal hawba za a shayar da kai alkausaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawman a wannan rana in ta tashi duniya Allah ya samu na ciki bizujaji da kwalba cikin kwalba alkausaran manzon Allah zaka sha bizujaji da kwalba yanzu misali gashi na alqur'ani ko az-zujadatu Allah nuru samawati wal ardi mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah al-misbah fi az-zujaja az-zujaja kwalba kwalba shine az-zujaja glass irin da glass din nan yanzu misali a duniya kan ba ana kawo maltina ko wani coca-cola a cikin kwalba ba ba daɗi yake ji wani ana sha to za ka sha wannan alkawsar manzo Allah za a tura za a cikin wani kwalba haka irin bottle haka na glass da aka kawo ma ka rika dan tsotso haka kana dan tsotso haka mana ko menene kan wacce kasuwa ta yake ce jara ko gyara luga muke karanta dole ka faɗa yadda luga hausa suka faɗa kuna gyara kuma luga kuke karanta dole a in za ka yi magana ka yi ta da luga ita ba mene ne aka rubuta wai aka sa ne ayya ayya haziyan ne hazzu sai daga hazzu rabu gedal hazzu gedal gedal la'allaka an takuna gadan hasiyan wataƙila in kai haka gobe kiyama sai ka zama ka samu rabo gwaggwaba shine aljanna wa tusqal hawza a shayar da kai alkausar manzo Allah sallallahu alaihi sa wannan da annabi yace yafi madara fari yafi duk abu mai dadi na duniya kuma dadi zaka sha shi yauman a wannan rana din bizzijaji zai yana cikin kwalba kamar irin yadda ake shan coca cola dan tsotsa dan ji daɗi a dan tsotsa dan ji daɗi a dan tsotsa aljar aljanna a yarai insha Allah in dai kai wa'annan abubuwan da aka faɗa al-sujadu wato kwalba kenan glass na glass kaga shi mai wani mai sharhawa yau bi kalhi to kalhi kuma kaga ai to ya dai dauka shikenan وتنجم مناقشة الحساب في بلغة فائز وسرور ناجي وتنجو كما ذاك إيرا ذاك كبتا من مناقشة الحساب daga bincike binciken kwakwafi na hisabi da ake yi din inda ka yi wa'innan a duniya ka bi wannan tsari to insha Allah za ka kukuta daga tsananin bincike na ranar hisabi din shine watan jumin mu na kashatul hisabi zaka kubuta zaka kubuta daga tsananin bincike shine munakasha na kashu na hisabi ranar hisabi sayyiduna rasulullah sallallahu yana cewa man uziba man uziba uziba hadisi sahihi kuma duk wanda aka yi hisabi annabi ya ce sai amma sai ya shiga wuta duk wanda aka yi hisabi sai ya azabtu da wuta sai da sai da tuna ummul mu'minin Aisha ta ce haba ya Rasulullahi to ina maganan Allah da yake cewa fa sawfa yahasabu hisaban yasira akwai wanda za a yi musu hisabi hisabi mai sauki ha to su ba hisabi aka musu ba yace a zalika aradun zalika aradun wannan ba hisabi bane ba hisabi bane yace mata zuwa kawai za a yi da ayyukan nasa gaba daya sai a zo a bijirtar da su kawai haka ga sunan eh ga sunan to wuce kawai ga sunan eh ga sunan to wuce yace amma man nuqishal hisaba uzziba shine munaqashatul hisabi na a wancan hadisin kenan shi aka narka ne man nukisha duk wanda aka bi kokkofi sala sala na aikin da kai umidi in fatal fatal to ba wanda zai tsira in ji manzon Allah wallahi sai ya shiga wuta saboda mun sani kullum mummunan shi yafi yawa kullum shi yafi yawa rabon da kada ka ba da naira goma wa makafo tun yaushe ko kutu amma hiran banza ba hira wannan ma na banza ku zauna ga zancen banza ka san irin zunuban da kake tultula kanka shi ya kawo ka duniya ba shi bane so man nukisha uzziba duk wanda aka yi wa bincike na kwakwafi to ba wanda zai sha haka arbi ne ake za a zuwa bijirar kawai gashi na yayi gashi nan yayi gashi na to wuce kawai an kau da kai barakan lawa cikin mutum nawa a duniya ma ake yi wa laifi ya su kau da kai kawai kawai ba su gani ba mu ce ka ba komai ka yi mai fa ka gama bonon dajin ka sai kau da kai wa yana kwaikwayon ubangiji ne zai kubuta daga bincike mai tsanani na hisabi din nan bi bulghati fa'izin bi bulghati fa'izin da kaiwa matuƙa gaya wurin kuɓuta ɗin a ran lahira zai kai matuƙa wato ƙololuwa bulba shi ne wato zai kai matuƙa nihaya zai kai nihaya can ƙarshe na fa'izu ɗin wato dibulgati fa'izu na kuɓuta da zai yi ranar lahira zai kai matuƙa kuɓuta sosai kenan zai tsira sosai wa sururi kuma zai sadu da murna sosai a rana wani shi ta gazo biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masruran wa sururi cikin murna ta ga shi cikin wasakewan fiska naji yana mai tsira yana mai kubuta da dukkan wani mummunan abu a lahira ga murna ga tsira ga murna ga kubuta tsira duk zai hada su a rana matukan yayi wa'incan abubuwan da muka faɗa a baya watan ju zaka zaka kubuta min munakasha ta hisabi daga bincike na kwakwafi na hisabi bi bulga ta faizin zaka kai wato zaka rabauta matukar rabauta wanda ya kai nihaya can karshe wa sururi kuma zaka haɗu da farin ciki a rana naji kana mai tsira Allah samu na ciki to wannan shine karshen wannan harafi in Allah ya kai mu zama na gaba kuma za mu tashi akan harful ha insha Allah rabbi subhanaka allahumma wa bihamdik ko dai akwai mai tambaya kafin minti biyu su cika a cikin karatu musamman na yau da sai an ba fa'idu faɗaɗɗufar faza fauzan azima faza ya rabauta zaman ka dafla ne rabauta wato hazzu bulgatu kan nihaya kaiwa nihaya wurin samun wato tsira ne rabauta ne ya kaiwa matuƙa bulga ɗin daga bulug ne kai matuƙa nihaya wurin rabauta ne ba wai irin dan tsira tsira kawai ba tsira sosai zai karana inda ya aikata wancan abubuwa na baya wasu ruri naji zai kuma samu wato farin ciki kuma zai zama wanda ya tsira a wannan rana da biniyati khaifin khaifin ko da niyan tsoron Allah wa yaqini raji da kuma sakankancewa akan cewa an kubuta mana an samu kubuta ma'ana wannan shine ranar nace muku bainal khawfi war raja'i kullum mutum zai ibadarsa tsakanin tsoro cewa Allah to Allahu alam ko Allah ya karba sannan kuma arraja kuma shine sakankan cewa akan lalle Allah kana da kaunan Allah zai karba tunda ya ce wanda zai zai karba kana da kauna ɗaya bangaren kuma kana tsoron karfa kana cikin wa'inda ya bata aikin su bai karba ba to in kana cikin haka haka ake neman bawan Allah mumini ya tafi bainal khawfi war raja'i kar ka sace cewa kai kam garanti kawai kai kam dan aljanna ne uzu billahi kar kuma ka ce ka dauka baraka shi samu aljanna ba ka ɗebe kauna wala ya manu makarar la'ilal kawai kasiru sannan kuma la ta karanu min rahmatillah ba wanda yake amincewa wai shi kan yana ganin kawai zai wato Allah ba zai iya kama shi ba sai a sarar rai ko ba a ɗebe tsammanin rahmar Allah na bi tsuli tahajjudin wa tsuli tahajjudin bi tsilabi akwai da tsawaita ibadar dare tsawaita ibadar dare tahajjud kamar yadda na faɗa a farko mun ɗan yi muraja amma baitin a yau tsawaita ibadar dare wato tashi a farka a riƙa ibada ta kowane iri da daddare shine tahajjud bi tsilabi akwai don neman yafiya na ubangiji afwansa wa tartilis tilawati da kuma yawanta tilawan alkurani karanta shi a jere fidda yaji a cikin tsakiyar darare darare ai kaga daji na yau wasitur daji dare kawai da yaji darare tsakiyar su lokacin duhu din shikenan time namu yayi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق ظن الرجال عظيم وكرنت يا شافي يا شافي يوم شافي يا سامي الاباري سيدي حمزه يا سامي نجري karanta masa ya shafi goma sha ɗaya Allah ba shi lafiya an ce ma yana ya nemi ko kace nawa ne kace ma yake so shi to ai ba zai samu bane sai dai ina dawo da su ne kawai ya samu ashirin da mota to amma ba mu san wani irin yanayi yake ciki bane Allah wa alam